بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu’ a yanzu da nake magana yammaci ne na laraba wadda ta daidai da goma ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan jiwon wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari biyu da biyu daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya na'am dubu biyu da sha biyar ga watan shida ko sha biyar ga watan shida watan jun ko shekara ta 2016 wannan shine kasar na 202 daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadithi salafiya makarantar da ke nan gaskiya number 4 madarkaci road a nan zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malaminmu a sheikh abu abdulrahman al-albani Allah ya gafarta mishi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi Allah ka kai haske kabarin shi waɗannan ayyuka da ya yi na da'awa da wato gine-ginen makaranta Allah ka sanya mishi su a cikin mizanin shi na kyawawan ayyukan shi har yanzu ba mu gushe ba in ba mu manta ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imrana surar da ta sauka bayan annabi ya yi hijira ya bar makka ya zuwa madina surar da muka ji mafi yawancin ayoyinta suna tattaunawa ne game da abin da ya shafi kiristoci da ahalul kitabi kamar yadda wannan sura mun sha gabatar da bayani cewa sura ce da ta tattaro wasu bayanai waɗanda suke da alaka da ibada da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi ghazwat wato yaƙoƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halarta a rayuwar shi idan ba mu manta ba mun kwana a aya ta 69 ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون الله تعالى يجي ودت طائفة من أهل الكتاب ونساشي دفتكن أهل الكتاب يهود دنصارى سنسو سنيباتا إنما دي سبتدكو مسلمي su raba ku da tafarkinku na gaskiya su raba ku da imani da Allah su raba ku da addinin musulunci lau yudillunakum sun yi fatan ina ma dai su batar da ku su hallakar da ku Allah ta'ala ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'uruna ai waɗannan yahudu da nasara ahlul kitabi ai ba wani suke batarwa ba ba wani suke hallakarwa ba illa kawunansu sai dai tare da haka wa ma yash'uruna ba su sani ba don makirci da suke kullawa musulmi da ƙoƙarin raba musulmi da addinin shi na musulunci da rikita musulmi ta hanyar saka mushi rudani da shubuha illar haka na dawowa ne ya zuwa gare su ta hanyar tabbatar fushin Allah maɗaukakin sarki a kansu da saukar musu da azaba da bala'o'i ta yadda har za ta kai suna tambayar juna ta yaya aka yi bala'i kaza ya faru da mu ko ta yaya aka yi masifa kaza mu kaɗai take faruwa da mu sanannen abu ne ga dukkanin musulmi da dukkanin wanda yake rayuwa a wannan yanki ko a wannan duniya ta yau yana sane da irin bala'o'i da ke samun waɗannan yahudawa tun daga kan matsananciyar iska mai tsanani da girgizan ƙasa da aman wuta volcano waɗannan duwatsu masu aman wuta da ambaliyar ruwa da allah maɗaukakin sarki yake riƙan kafirai yahudawa da shi kaga wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'uruna wannan aya mun karanta ta ajiya ayar kamar yadda muka bayyana cewa Allah madaukakin sarki yana fadakar da musulmi game da makirci irin na ahlul kitab Allah madaukakin sarki yana fadakar da musulmi da su taka tsantsan da addinin su kada wani cikin ahlul kitabi ya zo ya rikita musu addini kada su kuskura wani ya zo ya raba su da asalinsu da suke a kai na bin tafarkin addinin annabi ibrahim da bin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu waiwayi wannan ayar da darasin da ke cikinta a ayoyin gaba watakil a yau watakil a gobe ko karatutukan da za su biyo baya don za ku zo ku ji yana daga cikin nau'i na makircin yahudawa game da abin da ya shafi raba musulmi da addinin shi shine ƙoƙarin ƙirƙiro ƙungiyoyi ƙoƙarin kafa ƙungiyoyi da raba kan musulmi da kawo wa musulmi rudani a cikin addininsu da kuma abin da ya shafi wato asalin makirce-makirce da suke kullawa laila na harin don su ga sun dilmi yadda musulmi da dukkanin wato asalin yadda musulmi yake tun daga kan maza da mata da manya dattawa da ƙanana 'yan kasuwa da 'yan boko ma'ana babu wani nau'i na musulmi da yahudawa ba su yi musu makirci na su ga sun raba su da addininsu za mu zo mu ƙara bayani akan wannan insha Allahu ta'ala a yau insha Allahu za mu tashi aya ta saba'in daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون نعم شكرا
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله تعالى يتي يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ya ku waɗanda Allah ya bai wa littafi ya ahlal kitab ai al-yahudu wan nasara har yanzu Allah maɗaukakin sarki yana fuskantar da kira ya zuwa gare su ya ahlal kitab ya ku waɗanda Allah ya bai wa littafi ahlul kitabil yahud wan nasara lima takfuruna bi ayatillah don me kuke kafircewa ayoyin Allah lima takfuruna bi ayatillah don me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhalin ku nan kun shaida cewa ayoyin nan daga wurin Allah maɗaukakin sarki suke ba kirkirar su aka yi ba kuna da tabbas da yaƙini cewa ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wannan ayar ta bayyana mana nau'i na kafirci daga cikin nau'ukan kafircin ahlul kitabi shine kafircewa ayoyin Allah maɗaukakin sarki malaman tafsiri suka ce ayoyin Allah maɗaukakin sarki su ne ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa ahlul kitabi yahudu a cikin attaura ya saukar wa kiristoci a cikin injila kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul baqara Allah ya ce summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum Allah sai ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu nan za ku rika imani yarda da wani sashi na littafin ku attaura da Allah ya saukar wa Musa wa takfuruna bi ba'din ku rika kafirce ma wani sashi wasu malamai suka ce wannan shine takfuruna bi ayatillah kaga tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd ina fata an fahimta wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da ayoyin Allah da ahlul kitabi suke karyatawa suke kafircewa da su shine alqur'ani alqur'ani shi ake nufi da ayoyin Allah lima takfuruna bi ayatillah dan me kuke kafircewa ayoyin Allah ai alqur'ani daga cikin ayoyi da ke ishara ya zuwa ga haka Allah madaukakin sarki a suratul baqara Allah ya ce walamma ja'ahum كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين كنت ونن آير الله تشوايه in aka ce da ahlul kitabi aminu bima anzalallahu ku yi imani da abin da Allah ya saukar menene Allah ya saukar da Allah ya kiraye su da su yi imani malaman tafsiri suka ce shine alqur'ani qalu sai kaji suna cewa nu'minu bima unzila alaina a rabu da mu mu dai mun yi imani da abin da aka saukar mana na attaura kenan wannan abu da aka kiraye su da su imani da shi a ɗazu a shi alkur'ani ne mun fahimta da kyau kuwa kun fahimci istidlalin da ke cikin ayar da kyau kenan da Allah ya ce ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah ya ku ahlul kitabi don me kuke kafircewa ayoyin Allah ay ayoyin Allah alƙur'ani ina fata an fahimta kuma ai Allah maɗaukakin sarki kafin waɗannan ayoyin ai ya faɗi ya kirayi ahlul kitabi tun daga inda ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت كي إيماني دا أبن دا نسوكر إن جاء الله مي الله يسوكر جماعة شيني القرآن شيني القرآن وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به gashi ana Allah ya ce lima takfuruna bi ayatillah don me kuke kafircewa ayoyin Allah ko mun fahimta da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah ya ku ahlul kitabi don me kuke kafircewa ayoyin Allah kun ji waɗancan suka ce ayoyin Allah at-taura waɗannan suka ce ayoyin Allah al-Qur'ani amma malaman tafsiri suka ce ayoyin Allah alƙur'ani ayoyin Allah attaura ayoyin Allah dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa saukarwa da banu Isra'ila suka kafirce mushi da in ka tattaro ayoyin gaba ɗai in aka tambaye ka banu Isra'ila sun ƙaryata attaura ko ba su ƙaryata ba za ka ce sun ƙaryata ga aya ta yi nuni sun ƙaryata alƙur'ani ko ba su ƙaryata ba za ka ce sun ƙaryata kenan ayoyin Allah da banu Isra'ila suka kafircewa a taura alƙur'ani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabawa na mu'jizoji mu'jizar da idan mutanensu suka gani tattare da su za su yi imani da su ina fata mun fahimta ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah ya ku ahalul kitabi don me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhalin kuɗin nan kuna sane da cewa kuna shaida cewa babu wani addini da ya taho daga wurin Allah addini na gaskiya in ba addinin musulunci ba wa antum tashhaduna alhalin kuna sane da cewa ayoyin nan daga wurin Allah suke tare da haka sai ku kafirce musu kaga wannan kira ne da Allah maɗaukakin sarki yi wa banu Isra'ila yi wa ahlul kitabi gaba ɗai Yahudawa da Kiristoci ayar ta tabbatar da cewa lallai ahlul kitabi sun kafircewa ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko a aya ta gaba Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku waɗanda Allah ya bai wa littafi kira na biyu ya ce lima talbisunal haqqa bil batil don me kuke rikida kuke rikida gari gaskiya da ƙarya kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya shine lima talbisunal haqqa bil batil don me kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya talbisuna ai takhlifuna don me kuke cuɗanyawa kuke gauraya kuke haɗa gaskiya da ƙarya an fahimta wa taktumuna alhaqqa kuma kuke ɓoye gaskiyar da Allah ya saukar muku a cikin littafin ku na siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da siffar mabiyan shi da wato asalin inda za su bayyana da inda asalin da yadda da'awarsu za ta kasance shine wa taktumun alhaqqa din ai alhaqqa din shine sun boye gaskiya game da haƙiƙanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce suka tarar da ita a cikin attaura an fahimta da wacce suka tarar da ita a cikin injila sai suka ɓoye siffar annabi suka ɓoye siffar mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama haka aka samu al'imamu ibn jariri tabari ya ruwaici asari daga tabi'i qatada ibn di'amata saddusi qatada yake cewa ai wa taktumuna al wa antum ta'lamuna kuna ɓoye gaskiya alhalin kuna sane da ita sai ku ɓoye ta ku ki bayyana ta yace ai haisu katamu ma fi kutubihim ta yadda ahalul kitabi suka ɓoye abin da ke cikin littafinsu min na'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na bayani game da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin littafinsu wa maba'athihi suka ɓoye bayani da ke cikin littafinsu game da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nubuwatihi suka ɓoye annabcin annabi wa sifati muttabi'ihi sannan suka ɓoye siffar mabiya annabi don kun san ba wai annabi kaɗai ba hatta siffar sahabban shi da suka yi imani da shi akwai shi a cikin injila akwai shi a cikin attaura Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi suwaye waɗannan jama'a su ne sahabban annabi simahum fi wujuhihim min athari sujud zaka ga alama ta sujuda a fuskansu alama ta sujuda da ibada ga Allah maɗaukakin sarki Allah ce zalika masaluhum fit taura wannan ita ce masaluhum ay sifatuhum fit taura wannan ita ce siffarsu da ke cikin injila da ke cikin attaura wa sifa wa, wa masaluhum fil injili sifarsu da ta zo a cikin injila ka zar'in akhraja shafa'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghiba bihim al-kuffar kaga ashe ba wai annabi Muhammad kadai ba a hatta sahabban annabi siffarsu ta zo a cikin attaura da injila ahalul kitabi sai suka ɓoye sai suka ƙi bayyanawa Allah sai ya zarge su ya ce lima talbisuna alhaqqa bil batil don me kuke cuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumuna alhaqqa kuke ɓoye gaskiya game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane da bayyanar shi kuna sane da cewa manzo ne daga wurin Allah sai kuka ɓoye kuka ki bayyanawa kun san haka kuna da ilimi game da haka kun fahimci haka fiye da yadda kuka fahimci kanku da 'ya'yanku Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka bai wa littafi kaga ahlul kitabi din kenan ahlul kitabi din kenan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu suna sane da annabi sun san siffar shi sun san bayyanar shi suna sane da sifar mabiyan shi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san shi a cikin littattafansu kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa da cikinsu ɗanka akwai wani abu da zai bace maka game da shi ka kasa gane shi to haka suka san annabi kamar yadda suka san 'ya'yan da suka haifa da cikinsu wannan na nuna mana ɓoye shaidar da ahalul kitabi suka yi da ɓoye gaskiya da suka yi game da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sannan mu dawo mu dubi wannan ayar gabatta ta farko da Allah yake ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil don me kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya malamai suka ce cuɗanya gaskiya da ƙarya da ahalul kitabi suka yi shine taharifi karkatar da saƙon Allah da Allah ya saukar a cikin attaura da Allah ya saukar a cikin linjila wannan shine ma'anan talbisul alhaqqa bil batil shine at-tahrif karkatar da ma'anoni na littafin Allah wannan shine ma'anar lima talbisul alhaqqa bil batil wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamuna na daga abin da ke ƙara shaida akan haka da Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul baqara Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wannan rubuta abin da suke so na soye-soyen zukatansu su rubuta su tattali littafin sai su ce wannan littafi ne da ya zo daga wurin Allah suka ce wasu malamai suka ce shine talbisun alhaqqa bil batil rikita gaskiya da ƙarya a hada su har a kasa tantance mecece gaskiya mecece ƙarya wannan shine abin da addinin yahudawa da addinin kiristanci ya gino a kai shi yasa a cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim annabi ya kwaɓi musulmi kada su ƙaryata ahalul kitabi kad- a cikin labarai da suke basu sannan kada su gasgata su annabi ya ce la tukazzibuhum la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada ku ƙaryata su sannan kada ku gasgata su don ta yiwu abin da suka faɗa muku gaskiya ne in kuka ƙaryata kaga kun ƙaryata gaskiya kenan ta yiwu abin da suka faɗa muku ƙarya ne idan kuka gasgata kenan kun gasgata ƙarya kenan ahalul kitabi kenan sun rikita addinin su gaba ɗaya har ba ka iya tantance ingantacce daga wanda yake ba ingantacce ba nagari daga na ƙarya ka ɗauki misalin kiristoci za su iya tantance maka asalin bible asalin saƙon injila da ya sauka ga annabi musa daga wanda suka zauna suka yi moderating suka gyara suka ƙaro suka rage suka daidaita ba za su iya yi maka haka ba tare da haka akwai bible da suka fitar wanda bible ɗin a tunaninsu wai sun ware riwayoyi waɗanda suka inganta ya zuwa ga almajiran annabi isa sai suka ware waɗanda kuma su ne suka yi taro suka ƙara suka shirya suka gyara an fahimta sai suka buga wannan bible ɗin new version ina fata an gane king james version don haka sai suka ware rubutun da suka nakalto daga almajiran annabi isa da jan rubutu da jattawada wacce kuma suka yi ƙare-ƙare a cikin littattafansu suka gyara suka rubuta da hannayensu sai suka rubuta ta da bakar tawada idan ka bibi bible ɗin sai ka buɗo shafi talatin zuwa arba'in ba a haɗu da jar tawada ba kun kiyaye jama'a ma'ana ba a haɗu da jar tawadar da ke nuni akan wannan maganar an nakalto ta ne daga almajiran annabi isa ba shi ma akwai fa alamar tambaya a kai wannan da suka yi da'awar asali rubutu ne ko nakali ne daga almajiran isa akwai alamar tambaya a kai akwai alamar rashin inganci ina kuma ga waɗanda aka rubuta da jar takarda ina fata an gane wannan babu abin da ya kai addinin kiristanci da addinin yahudawa cikin wannan rudu da hayaniya da rashin tabbas sai cuɗanya gaskiya da ƙarya don illar ita ce in ƙarya ce kaɗai to an san ƙarya ce za a iya inkarin ta gaba ɗai idan gaskiya ce kaɗai to za a bi ta gaba ɗai to yanzu sai aka rikita aka gauraya sai aka ce kai separating ɗinsu ka rabe su zai maka wuyar gaske dan ai ba chemical bane da zaka shiga lab kai amfani da ɗaya daga cikin hanyoyi na separation techniques ka ce ka ware gaskiya nan wannan ita ce ƙarya ka ware kaza ka ware kaza ina fata mun fahimta gaskiya in ta haɗu da ƙarya sai su rikice gaba ɗai ita kanta sai kaga an yi ƙoƙarin gasgata ƙarya a daidai sa'ad da kuma ake ƙoƙarin ƙaryata gaskiya wannan na daga cikin illar cuɗanya gaskiya da ƙarya wanda yake ɗabi'a ne na ahlul kitabi wasu malamai suka ce lima talbisun alhaqqa bil batili dan me kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya suka ce ai shine ɓoye gaskiyar da ta sauka a cikin littafin su na attaura game da hukuncin mazinaci ya tabbata a cikin hadisi wani cikin yahudawa ya yi zina sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama don annabi ya musu hukunci annabi ya ce da su me kuka sani me kuka tarar menene hukuncin mazinaci a cikin littafin ku sai suka ce ai hukuncin mazinaci shine idan aka kama mutum ya zina a ɗan kyare shi haka a ɗan bibbige shi a kaɗe hular shi a ɗan shafa shi mishi bakin gawayi a ɗan zagaya da shi anguwa a yi mishi yeho shi kenan sai a kyale shi annabi ya ce shi kenan hukuncin yahudu suka ce i ai shi kenan annabi sai ce to ku taho da littafin ku qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina ku taho da attaura ku karanta ta idan har kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuka faɗi aka zo da attaura an fara jan bakin ana jan bakin ana zuwa daidai wurin karatun a cikin attaura sai aka karanta washehu washekhatu idza zanaya an gane? farjumuhuma ne sai wani ya ɗora hannun shi akan ɗigon jin ƙarami sai aka karanta farhamuhuma a yi musu rahama a tausaya musu madadin farjumuhuma a jefe su to a cikin sahabbai akwai wani tsohon hannu shi ma ma'ana shi ma da da su aka yi ta wannan cuwacuwar amma ya musulunta shine abdullahi dan salamin sai ce da wannan bai hude cire hannunka daga hannun yana ɗage hannun sai ɗigon jim ƙarami ya fito sai gashi farjin muhuma annabi ya ce shikenan ku tafi aje a binne shi ai aje aje a jefe shi wannan shine lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun yana daga cikin talbisuna al-haqqa bil batil da ahlul kitabi a yau suke jama'a kokarin haɗe addinai gaba ɗaya su zama addini ɗaya wai addinin annabi ibrahim ai ajiye mun ji yahudu sun ce ibrahim nasu ne kiristoci sun ce ibrahim nasu ne musulmi ma sun yi da'awar ibrahim nasu ne hakan mushirikan larabawa maguzawa masu bautar gumaka sun ce ibrahim nasu ne ko kenan ibrahim annabi ibrahim kenan alaihi salam karɓaɓɓe ne a gurin waɗannan addinai gaba ɗaya waɗannan yahudawa sai suka ce to yadda za a yi ku musulmi ku saki naku yahudu ku saki naku kiristoci ku saki naku a zo a haɗu akan wani addini da sunan addinin addinin annabi ibrahim saboda ai ku yahudu kun yadda da shi musulmi kuma ibrahim kuna cewa naku ne kirista kuma ibrahim naku ne don haka a zo a haɗu akan addinin annabi ibrahim shine wahdatul adyan wannan na daga cikin تلبسون الحق بالباطل da ahlul kitabi suke musamman a wannan zamanin jama'a don ku kiyaye da kyau wasu ba sa fassara wannan ayar daidai don ku duba musulunci ba shine addinin gaskiya ba a sa'ad da yahudawa suka ce wa musulmi ku zo mu haɗu wannan ya zama fassara ta ƙarara game da wannan ayar tarbisun alhaqqa ay al-islamu bil batili ay al-yahudiyya wan nasraniyya dan me za ku ci a cuɗanya gaskiya da ƙarya ko mun fahimta da kyau jama'a yanzu wannan da'awar ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi kuma babu waɗanda ke ɗaukar nauyinta sai turawa don haka laila na harin kiran musulmi suke da su zo a haɗa kai a zauna lafiya a zo a haɗu addini ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya komi ɗaya ai babu bambanci ai ƙasar mu ɗaya don haka a kawo dokokin da za su tsaurara game da nuna wariyar addini a kawo dokokin da za su ɗauki tsauraran matakai game da nuna bambancin addini jama dole a nuna bambancin addini mana dole ne a nuna bambancin addini mu musulmi ne ku kirista ne mu musulmi ne ku yahudawa ne dole akwai bambancin addini addinin mu ba ɗaya bane ku kun ce uzairu ɗa ne ga Allah ku nasara kun ce isa ɗa ne ga Allah mu kuma ba mu yadda a ce Allah na da ɗa ba saboda lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan me za mu zama ɗaya ta yaya za a yi mu zama ɗaya jama'a ba zai yi mu zama ɗaya ba jama'a mu kun yi kuskure ne hagu ba za ta taɓa zama dama ba ko za ta zama dama kamar yadda dama ba za ta taba zama hagu ba wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumatu wala nur wala dhillu wal harur wa ma yastawi al ahya'u musulmi kenan wala al amwatu da dukkanin kafirai eh inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur duk wani addini da ba musulunci ba jama'a mu musulmi a aqidar mu wannan addinin na bata ne bataccen addini ne wannan ita ce aqidar mu dan me zaka ce mu hada kai da kai zan zo ne mana ishara ya zuwa ga fatwa ta lajinar da'ima wacce ta yi game da da'awa da wasu gwamnatoci na wasu ƙasashe suke musamman ƙasashe na afirka kira da waɗannan gwamnatoci suke yi na wahdatul adiyan za mu zo mu karanta wannan fatawar ku jita sannan ku ji hukuncin musulmin da aka wanke tunaninsu suka wayi gari suka zama 'yan koren kafirai 'yan koren yahudawa suka ɗauki wannan da'awar suke yada ta a cikin musulmi duka za mu zo mu bayanin waɗannan insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil ya ku ahlul kitabi yahudu da nasara dan ne kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya wa taktumuna alhaqqa kuma kuke ɓoye gaskiya game da siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da siffar mabiyan shi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sanada annabi Muhammad gaskiya ne addinin da ya zo da shi gaskiya ne a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana mana nau'i na cuɗanya gaskiya da ƙarya da yahudawa suke yi nau'i na cakuɗa gaskiya da ƙarya da ahlul kitabi suke yi Allah madaukakin sarki ya ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi
wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu aminu billazi أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayyana mana cuɗa gaskiya da ƙarya da ahalul kitabi suke yi da makircin da ahalul kitabi suke shirya wa musulmi Allah ta'ala ya ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi wani sashi wani bangare wata jama'a ta'ifatun wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi suka ce da junansu suka ce da ƴan uwansu aminu billazi unzila ala allazina amanu ku je ku yi imani ku karbi musulunci ku bayyana yardarku game da abin da aka saukar wa masu imani ku je gurin muhammadu ku bayyana mashi gaskiyar ku gaskiyar annabtan shi ku bayyana cewa ai kuma kun yi imani da qur'ani ku bayyana cewa ai kun yadda da musulunci haka yahudu suke cewa yan uwansu ku je ku bayyana mashi kun yadda da da shi kun yadda da alqur'ani kun yadda kun yi imani an fahimta amma fa hakan za ku yi ne wajahan nahari a farkon yini ku je ku musulunta da safe ku bayyana gaskiyar ku gare shi da safe an gane shine aminu billazi unzila ala allazina amanu ku je ku bayyana imani ga waɗanda wato ku bayyana imani da abin da aka saukar akan masu imani shine alqur'ani za ku bayyana imani ne wajahan nahari ai farkon yini wato da safe ko da hantsi mana ku je ku bayyana cewa kun yi imani ku je ku karbi musulunci amma waqfuru akhirahu sai ku kafirce wa wannan abu da kuka bayyana imani akan shi a ɗazu akhirahu ai akhiran nahari kun musulunta da yamma ai kun musulunta da safe a bayyane da yamma kuma sai ku kafirce idan kuka yi haka la'allahum yarji'una ta yiwu masu raunin imani daga cikin musulmi ta yiwu su yi ridda su bar addininsu kun fahimci makircin yahudu kuwa ma'ana cewa suke da junansu ku tafi gurin muhammad ku bayyana mashi imani a baka amma fa kada ku gasgata da zuci ku bayyana cewa ai kun yadda da musulunci ku bayyana cewa kun yadda da littafin da aka saukar akan muminai shine alqur'ani ku je ku bayyana imani da safe wakfuru akhirahu da yamma shine akhirahu din ai akhiran nahari din ku kafirce da yamma wato karken yini kenan shine da yamma la'allahum yarji'una don ku fusgo masu raunin imani ku raba su da addinin musulunci saboda ai dama waɗannan masu raunin imani sun san mu masu ilimi ne sun san muna da ilimi na attaura sun san muna da ilimi na linjila don haka idan suka ga mun musulunta daga baya mun kafirce to za su yi tsammanin ko mun gano wata matsala ne a cikin musuluncin wannan sai ya sa su masu rabu da musulunci kun fahimci makircin yahudu jama'a aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari ku yi imani da abinda aka saukar akan muminai wajhan nahari da safe ay azhiru tasdiqakum li muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku bayyana gazgatawa ga muhammad ku bayyana cewa ai kun yadda da shi kun yadda gaskiya ne daga wurin Allah wa ma ja'a bihi kuma ku nuna cewa kun yadda da abin da Muhammadu ya zo da shi daga wurin Allah hadha fi bidayatin nahar e imanin nan da za ku bayyana da safe za ku je ku yi haka wakfuru akhirahu sai ku kafirce da yamma idan kuka yi haka la'allahum yarji'una ta yiwu waɗannan musulmi su yi ridda su rabu da gaskiyar da suke a kai na addinin musulunci wa yartaddu an dinin islami su yi ridda su bar musulunci an fahimta wannan ayar malamai suka ce fatasdiquhum gasgatawar da ahlul kitabi suka yi wa musulmi a farkon yini da safe a ɗazu gasgatawar nan ba ta gaske ba ce innama huwa nifaqun munafunci ne ta sa suka yi haka wa makrun kuma makirci suke nufin yi wa khuda'un kuma yaudara suke nufi su yaudari musulmi ko mun fahimta ku kalli yadda yahudawa a yau suke jama'a mu rika alakanta wannan waɗannan ayoyin da yadda yahudawa a yau suke kullawa musulunci da musulmi makirci wallahi jama'a inda addinin musulunci ba addinin Allah ba ne da makircin yahudu da nasara da tuni ya shafe musulunci to amma da yake addini ne na Allah su yi makirci Allah ya warware su kulla Allah ya kwanci su je su yi Allah ya tarwatsa su wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da musulunci ya wanzar da musulmi har yanzu ba su gushe ba ci gaba musulmi suke a duniya a dukkan ɓangarori na duniya hatta a waɗannan ƙasashe nasu na yahudawa da ƙasashe nasu na turawa musulmi ci gaba suke yi ƙara samuwar musulmi ake yi ƙara shiga musulunci ake wannan nawa ba yahude da ahalul kitabi barazana ina fata an gane yana musu barazana yana firgita su duk makircin da suke amma sun ga musulunci ci gaba yake yi kuna tunanin barkwanci ne kadai wannan dan takara da ya tsaya a ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke takara a ƙasar amurka kuna tunanin maganganu da yake akan musulmi a dakatar da su daga shiga amurka a tsagaita kaza a tsagaita kaza kuna tunanin barkwanci yake yi da gaske yake yi da gaske ne in ku musulmi kun ɗauka da wasa ne wallahi da gaske suke yi ko ba ku ji abin da yake cewa ba ne trump suke cewa ko drum ne ko menene da gaske suke yi ko ba ku ji ba ne jama'a ku duba yakin neman zaɓe yake yi amma yana faɗin waɗannan maganganun ku gane sun shirya faɗa sun shirya wa musulunci da musulmi makirci me yasa musulmi ba za mu faɗaka ba mu dawo cikin tete mu ba yahudi ahlul kitabi ba abin a amintu da su bane za mu karanta ayoyin nan gaba kaɗan hatta da suke cewa ku taho waɗannan su taho musulmi su taho kirista su taho yahudu su taho sun taho ne ba su shirya su rabu da addininsu da aƙidarsu ta yahudu ba amma sun yadda ku musulmi ku rabu da addininku kuma kaddara a ce sun bar aƙidarsu ta yahudawa amma ba su shiga musulunci ba tsakanin kai musulmi da ka bar aƙidarka ta musulmi da su da suka bar yahudanci waye asara kai ne kai asara dan in ba yahuda ya bar yahudanci ai ya wurgar da man kwallon mangwara ne ma ai ya huta da kuda kai musulmi in ka bar musulunci ka bar addinin ka ka shiga uku ka lalace dan haka da ake kira a taho wannan ya taho a haɗu akan wata ƙa'ida a daina faɗin shirka a daina faɗin kaza a daina kaza a daina aibanta juna wannan a daina cewa ba yahude wannan a daina cewa kirista arne ba ma guje a a ce nasara a ce ahlul kitabi kadai wannan jama'a shaidaniyar da'awa ce musulmi kusanta kuma wallahi jama'a har rubuce-rubuce suke yi da larabci ku kiyaye da kyau ba da turanci kaɗai ba da larabci don suna da wakilai a cikinku waɗanda sun iya larabci suna da wakilai a cikin irinku qaumun min bani jildatikum yatakallamuna bilisanikum a cikin hausawanku akwai yarabawanku akwai inyamuranku akwai larabawanku akwai babu irin da ba su da wakili a cikinsu ku bi a hankali musulmi ku lura addininku ya fi komi muhimmanci in ka rasa addininka na musulunci to ka rasa komi ko ka samu komi a duniya idan ka rasa komi amma ka tsira da addininka na musulunci to ka samu komi duniya da lahira don haka addinin ka kai musulmi ya fi komai muhimmanci ku ji makircin da yahudu suke yi tun a zamanin annabi alkur'ani yake ruwaito mana kuna tunanin jama'a ahalul kitabi sun daina wannan makircin ne wallahi ba su daina ba salo makircin ya sauya salo ya sauya idan kai allah ya jarabce ka da kwaɗayin kuɗi suna da kuɗi da za su baka dan ka ba su dama su ci al'ummarka su ci mutanenka da yaƙi idan Allah ya jarabce ka da masifar son girma sai su baka girma su tsaya maka in ka zo kamfen su baka kuɗi su turo waɗanda suke sa ido daga ƙasarsu su ƙarfafe ka su taya ka yin kamfen idan ka kai labari sai su dawo su tsaya maka sai ka ba su damar tabbatar da manufofinsu a ƙasarka kuna tunanin jama'a buhari mulki da allah maɗaukakin sarki ya bashi in ta yahuda wannan ne zai samu ne wallahi ba zai samu ba kuma shi ma sai ya bi a hankali sai ya bi a hankali zan zo zan yi mana ishara zuwa ga wasu abubuwa da a duniyar yau suke faruwa allah maɗaukakin sarki ka kiyaye وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ملورد وتا wasu kalmomi biyu a cikin wannan ayar wato in ba kai a hankali ba kai an ramma ko kai mai ƙoƙarin karanta ƙur'ani da fahimtar ma'anonin shi sai su rikice maka ku duba وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا آمنوا كل رد بمبنش لكي تكانوا وأن لفظا جماعة آمنوا kuyi imani umarni ne yahudu suke wa junansu ku tafi wurin muhammadu ku ce kun yi imani a baka amma ku ɓoye kafircinku a zuci kaga umarni ne wannan can kuma alallazina amanu ga waɗanda suka yi imani su ne mumine musulmi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wasali ne kadai ya bambanta su mun jaye a nan an yi mishi wasali ƙasa a can an yi mishi wasali sama amma tare da haka hatta a larabci li'irabin su ɗari bisa ɗari ba ɗaya ba ne aminu fi'ilu amrin ne wannan amanu can alfi'ilul madi ne ko mun fahimta kaga aminu fi'ilu amrin mabniyin ala harfin nuni والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع آمنوا فعل ماض إلى فتا من فهمت مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل والألف دكيك أركان آمنوا دا آمنوا ألف فارق بين الفعل والاسم to kaga waɗannan kalmomi in baka yi a hankali ba sai su rikita ka in baka lura da wasalin ba ko da baka salli irabin ba sai ka faɗi wannan a madadin wannan ko kuma duka ka faɗe su iri ɗaya don haka sai an lura jama'a wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'una waɗannan yahudu suka ce da 'yan uwansu ku tafi ku bayyana imani da gaggata alkur'anin da aka saukarwa masu imani a farkon yini da safe amma idan yamma ta yi sai ku kafirce dama ai ba imani na gaskiya ba ne kun furta ne da baka amma zuciyarku tana nan a yadda kuke ku kun fahimta sun yi haka ne wato asalin dan su yaudari musulmi don su batar da musulmi kamar yadda muka wuto a baya dama Allah ya ce wadda ta'ifatu min ahlil kitabi sun yi fatan ina ma dai lau yudillunakum su batar da ku to bai tsaya a fata kadai ba kaji har a aikace sun yi wa musulmi makirci a aikace sun yi kokarin ya za a yi su raba musulmi da addinin musulunci ko mun fahimta da kyau jama'a don haka sun bayyana imani ne ba don sun yadda da shi ba sai don su yaudari musulmi sai don su kulla wa musulmi makirci ba za ka fahimci haka ba sai a ayar gaba saboda fa'innahum ya tawasau na fi ma bainahum yahudawa wasiya suke yi wa junansu isu isu ƙa'ilina suna ma junansu wasiya suna cewa wala tu'minu na'am ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم نعم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم شكرا يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تعالى يتي ولا تؤمنوا kada ku kuskura ku yi imani imani na gaskiya illa liman tabi'a dinakum sai ga waɗanda suke kan addininku waɗanda suka bi addininku kun ji wasiyar da ahalul kitabi suke yi wa junansu ba sun ce wa wasu daga cikinsu ku tafi ku bayyana imani ba to kafin su tafi ko bayan sun dawo sai waɗannan shugabanni daga cikin ahalul kitabi sai su rika cewa da waɗannan ƙanana da suka tura don su yaudari musulmi wala tu'minu kada ku kuskura ku yi imani na gaskiya an ji da kyau illa liman tabi addinakum sai wanda ya bi addininku sai da yahude dan uwanku sai kirista dan uwanku kada ku yadda da kowa kar ku yadda da Muhammad kar ku yadda da sahabban shi ku yadda da wanda yake kan addini irin naku in ba yahude ne to ba yahude in kirista ne kirista ma'ana kada ku amintu kada ku yadda da kowa kada ku bi kowa sai wanda yake kan addininku sai wanda ya bi addininku kul Allah sai ya ce da annabi ce da su innal huda hudallah ai shiriya shirya ta Allah ce eh shirya ta hal ta Allah ce shirya a hannun Allah take an yuqta ahadun mithla ma utitum ahlul kitabi sun faɗa haka ne gudun kada a ba wani kwatankwacin abin da aka ba ku na attaura da mu'jizoji da Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da abubuwan da Allah ya ɗaukake ku da shi ku Yahudawa ko ku Kiristoci, au yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su yi jayayya da ku su yi husuma da ku a gurin Ubangijinku a ranar alƙiyama. Kul innal fadla biyadillah Allah ya ce ka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dukkanin falala ta Allah ce kuma a hannun shi Allah wato a hannun Allah falalar take. yu'tihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwa ne a cikin falalar shi alimun kuma Allah masani ne game da wanda ya cancanci ita wannan falalar wannan ayar jama'a kamar yadda muka ji manya-manyan malaman tafsiri tun daga kan al-imamu ibnu jarir tabari wane mutum koma baya da shi tun daga kan tabi'ai har zuwa sahabbai har ya zuwa wannan zamani namu malaman da suka yi rubuce-rubuce a cikin tafsiri wannan ayar na daga cikin ayoyin da ta wahalar da su wurin fahimta al'imamu abu ja'afar nahas mai littafin irabul qur'an a cikin littafin yake cewa hazihil ayatu min ashkali ma fi sura wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka fi kowace aya a wannan sura ta Ali Imrana wahalar fahimta. Mun fahimta jama'a, yanzu ba mun karanta ta ba mun fassara? Me aka fahimta game da fassararta? An fahimta da kyau jama'a. Al-Imam al-Qurtubi ya nakalto wannan magana yace wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ta wahalar da malamai na tafsiri game da fassara ta fahimtar ta sannan fassara ta shi yasa a maganganun da aka nakalto game da malaman tafsiri a maganar da suke game da wannan ayar sai da aka nakalto maganganu guda tara zuwa maganganu goma sha ɗaya game da fassarar wannan ayar kuma fahimta amma maganganu biyu malamai su ne suka zaɓa cikin goma sha ɗaya su suka fi ƙarfi ta fuskar ma'ana amma dai bari mu ƙara biyo wannan ayar sannan sai mu waiwayi maganganun da malamai suka yi game da fassararta kun ga ai waɗannan yahudu da suka tura ƙananan su cewa ku tafi ku bayyana imani game da abin da aka saukar wa waɗanda suka yi imani ai waɗannan ba sun ce da mutanensu wala tu'minu illa liman tabi addinakum ba kada ku amintu da kowa kada ku yi imani da kowa sai wanda ya bi addininku na yahudanci sai wanda ya bi addininku na kiristanci sai Allah ya ce kul innal huda hudallahi wannan lafazi malamai suka ce i'tirazi ne wato jumla ce da ta bijiro jumla ce da aka bijiro da ita asali tana can gaba ne amma asali wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku amintu kada ku yi imani da kowa sai wanda ya bi addininku sai wanda ke kan addini irin naku don idan kuka bi wanda bai kan addini irin naku an yi uta ahadun ai ba za a bai wa wani wani ba kowaye misla ma utitum irin abin da aka baku ma'ana ba a taɓa ba wani irin abin da aka baku ba ku ahalul kitabi an fasaukan muku da attaura ku ne kuke da alwah din nan da Allah ya baiwa annabi Musa ku fa aka saukarwa da almannu salwa ku ne fa kuka je kuka gana da Allah saba'ina rajulan limiqatina kaga an yu'ta ahadun ai Allah yu'ta ahadun misla ma utitum ai ba a baiwa wani irin abin da aka baku ba Allah bai taba baiwa wani irin abin da aka baku ba aw yuhajjukum inda rabbikum ballantana ya yi jayayya da ku a wurin ubangijinku ma'ana bai da falala da daraja irin taku ballantana in kuka ki shiga addinin shi ya yi musu da ku a gurin Allah a ranar alkiyama ma'ana in ma ba ku shiga addinin shi ba ai kuna da taku falalar kuna da naku matsayin kuna da naku darajojin an fahimta Allah sai ya ce kulka ce da su innal fadla biyadillahi ai falala gaba ɗaya ta Allah ce kuma a hannun Allah dukkan falala take yi utihi man ya sha Allah yana ba da ita falalar ga wanda ya so ga wanda ya ga dama kaga wannan sai ya zama amsa ce ga wato waɗannan yahudu alfahari da suke da attaura da waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu Allah ya ce wallahu wasi'un alimun Allah mai yalwa ne a cikin falalar shi falalar Allah tana da faɗi jama'a alimun kuma Allah masani ne game da wanda ya cancanci falalar shi kun ji fassara ta farko fassara ta biyu wasu suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum shine kada ku kuskura ku ba da labarin abin da kuke a ciki ku yahudawa sai ga wanda yake kan addininku ku ma'ana a nan ba wai imani ake nufi ba a amintuwa kada ku amintu da wanda ke kan wato wani addini daban da ba naku ba ku tafi kuna bayyana mishi sirrin da kuke a ciki ku tafi kuna bayyana mishi falalar da Allah ya yi muku na saukar muku da attaura na saukar muku da almannu salwa an fahimta na saukar muku na zuwa da kuka yi kuka gana da Allah kada ku bai wa wani cikin musulmi labari in ba iku iku ba za ku rika tattaunawa don idan kuka faɗi wannan gudun an yi uta ahadun misla ma utitum shine kada ku faɗi wannan ya zama kuna ba da labarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya baku na falala da daraja au yuhajjukum inda rabbikum ai ila an yuhajjukum har ya zama waɗannan musulmi sai su riko da wannan abu da kuke tattaunawa sai su muku hujja da shi su husuma da ku a gaban Allah a ranar alkiyama kun ji fassara ta biyu kuma ita ce ɗayan waɗannan fassarorin su ne fassarori mafi inganci da malamai suka yi ina fata mun fahimta wannan fassara ta ayar amma bari ku ji menene malamai suka faɗi ɗaya daga cikin malaman tafsiri na wannan zamani kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke mazauna ƙasar misra wani babban malami a sheikh mustapha al'adawi allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi a cikin tafsirin shi ne suna at-tashilu li ulumi tanzil yake cewa ikhtalafa al-mufassiruna fi tafsiri hadhihi al-ayati ala aqwalin malaman tafsiri sun yi sabani game da fassara wannan ayar suka yi maganganu masu yawa asahhuha mafi inganci daga cikin waɗannan maganganu kaulani maganganu ne guda biyu alƙaunul awwal magana ta farko ma'anar wannan ayar suka ce anna ahlal kitabi qala ba'dhum li ba'dhin ahlul kitabi ne suka ce suka rika faɗi wa junansu suka ce wala tusaddiqu illa man kana ala dinikum kada ku gazgata wani kowaye sai wanda yake akan addininku na yahudu ko addininku na kiristanci falan yi uta ahadun saboda ai ba za a taɓa baiwa wani misla ma utitum irin abin da aka ba ku na matsayi da daraja min tauratin na attaura wa alwahin da allo da Allah ya bai wa al- annabi Musa wa mannin da darba kun tuna man jama'a darba ai ta wuto a baya ko wa anzalna alaihimul manna wassalwa an fahimta yahudu suka ce ai ba za a taba bai wa wani irin abin da aka ba ku ba ku na attaura da allo da almannu da asalwa an fahimta idan ku yahudawa ne idan ku kiristoci ne ba za a taɓa baiwa wasu ma'idatan minas sama'i ba kaga ai daraja ce wannan gare ku walaisa inda ahadin ghairikum hujjatan don haka babu wata hujja a wurin waninku ma'ana wani wanda ba ku ba bai da wata hujja yuhajijukum biha inda rabbikum hujjar da zai iya jayayya da ku a gurin ubangijinku saboda an ba ku abin da ba a bashi ba kun gane da kyau jama'a faraddallahu alaihim Allah sai ya mayar musu da martani da kaulihi da faɗin shi da yace kul ka ce musu innal fadla biyadillah falala gaba ɗaya a hannun Allah take ai allazi a atakum hadal fadla wanda ya ba ku wannan matsayi da falala da daraja ya ku yahudu wanda ya ba ku attaura da allo da manni da salwa ya ku kiristoci wanda ya saukar muku da ma'ida qadirun ala an yu'tiya ghayrakum afdala minhu yana da iko ya baiwa wasu waɗanda ba ku ba wata daraja da wani matsayi matsayin da ya fi naku ina fata mun fahimta shine innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wannan fassara ta farko malamai suka ce kenan a ƙarƙashin wannan fa yakunu qawluhu sai ya zama fadan Allah ta'ala da yace qul innal fadla bi yadillah e qul innal huda hudallah jumlatun i'tiradiyatun bayna kalamain jumla ce wacce ta bijiro wato jumla ce i'tiradiyya wacce take afke ma'ana jumla ce da ta zo ne a tsakankanin wasu maganganu guda biyu fahawaha abinda jumlar take kunshe da shi annan lazi hadakum wannan da ya shiryar da ku ku yahudawa ba shi ne Allah ba to qadirun ala an yuhdiya an yahdiya ghairakum yana da ikon ya shiryar da waɗanda ba ku ba wa qadirun ala an yasluba al-huda minkum kuma yana da iko ya kwace shiriyar da ya baku ya ba su ita ina fata mun fahimta shine innal huda hudallahi kun ji ma'ana ta fassara ta farko fassara ta biyu wannan malami yace ai la tukhbiruhum bima fi kutubikum shine wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku bai wa musulmi labarin abin da ke cikin littattafanku min sifati muhammadin sallallahu alaihi wasallama na siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kun san akwai bayanin a littafin ku amma kada ku faɗa ma wani daga cikin musulmi illa manittaba addinakum sai wanda ke kan addinin ku na yahudu ko addinin ku na nasara li'alla ya kuna zalika sababa imanin nasi don hakan kada ya zama dalili da zai sa mutane su yi imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutane sai su ce ai yahudu ma sun bayyana siffar annabi a cikin littafinsu don haka ku yahudu kada ku faɗa ma musulmi haka fayusawukum fil imani sai ya zama sun yi daidai wa daida da ku a cikin imani ma'ana ku kuna ɗauke kuna sane da siffar annabi a cikin littafin ku to ku kuna da wani ilimi ku ɓoye kada ku faɗa musu don idan kuka faɗi za su yi imani da annabi kuma su yi imani da abin da kuka faɗi na siffar annabi a cikin littafin ku wa yazdadu alaikum sai ya zama sun wuce ku sun karu a kanku sun fi ku matsayi liquwwati imanihim saboda ƙarfin imaninsu wa shiddatu tasdiqihim da kuma tsananin gazgatawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai a wayi gari tarkabul hujjatu alaikum fid dunya wal akhirah sai hujja ta hau kanku a duniya da lahira mun fahimta da kyau jama'a kun ga wannan ayar ko in ka ɗauki fassara ta farko ko fassara ta biyu duka dai na nuna maka abubuwa ne guda biyu makircin yahudu ga musulmi an fahimta da kuma ɓoye gaskiyar da yahudu da nasara suka yi game da annabi game da alkur'ani game da musulunci suka ƙi bayyana wa mabiyansu hasali ma suka yi ta amfani da mabiyansu don su janye musulmi su ɓatar da musulmi su bar addinin musulunci ya zuwa ga addinin kafirci Allah maɗaukakin sarki dai cewa yi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آية تسبع إنه الله يتي يختص برحمته من يشاء Allah yana keɓance wanda ya so da rahamar shi, eh wanda Allah ya so sai ya keɓance shi da rahamar shi, Allah sai ya mishi rahama, Allah sai ya ba shi rahama, malaman tafsiri daga cikin tabi'ai malam mujahid almajiri ga abdullahi dan abbas ya ce rahamatu anan ai annubuwa annabta allah yake nufi ai yukhassu biha man yasha'u allah yakan keɓanci wani wanda ya so cikin bayin shi bi rahamatihi ai bin nubuwati dan haka allah ya so ya zaɓi annabi da annabta don annabi bai bayyana a cikin ku ba ku yahudawa ku yi haƙuri mana ba sai kun yi hassada ba ba sai kun yi fada ba ba sai kun yi makirci ba wannan rahama ce da Allah ya so ya keɓanci wanda ya so daga cikin bayin shi da ita ya tassu bi rahmatihi man ya sha Allah yakan keɓanci wani cikin bayin shi wanda ya so da rahamar shi kun ji mujahid ya ce ar-rahmatu anan ai annubuwa wani mai suna ibnu jurayjin shi ko ya ce ya bi rahmatihi man ya sha abinda ake nufi da rahama a nan ai alƙur'anu wal islamu shi ne alƙur'ani shi ne musulunci allah yakan keɓanci wanda ya so cikin bayan shi bi rahmatihi ai bil qur'ani allah sai ba shi alƙur'ani fahimtar alƙur'ani haddace alƙur'ani iya karatun alkur'ani aiki da alkur'ani kira ya zuwa ga alkur'ani wal islam haka Allah yakan keɓanci wanda ya so da rahamar shi ita ce ta musulunci musulunci jama'a rahama ce daga cikin rahamomi da Allah maɗaukakin sarki sai in ya so ya keɓance ka da shi sannan za ka zama musulmi in Allah bai so ka zama musulmi ba a yi wa'azi a yi da'awa a gabatar maka da littafi a yi maka hujja duk wa'azin duniyan nan ba za ka taɓa zama musulmi ba saboda Allah bai nufe ka da rahama ba shi yasa jama'a musulunci rahama ne alkur'ani rahama ne annabta da Allah ya baiwa annabawa ya ba da annabta ya cika ta da cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahama ce Allah ya baiwa annabi kuma Allah ya aiko shi ne don ya zama rahama ga dukkanin halittu gaba ɗai wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala ya ce yahtassu bi rahmatihi man yasha'u Allah yakan keɓanci wanda ya so da rahamar shi wallahu zul fadlil azim Allah mai ma'abocin falala ne falala mai girma Allah madaukakin sarki sai ya faɗi a aya ta saba'in da biyar na'am.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم شربا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله مدوكاكين سركي أولا آية sai ya bayyana mana nau'i da karkasuwar yahudawa kada mu manta hatta a ayoyin da suka gabata a baya kamar yadda muka yi ishara kuma za mu zo mu ƙara tattaunawa insha Allahu ta'ala wannan na nuna maka adalci irin na alkur'ani adalci irin na addinin musulunci ta yadda Allah maɗaukakin sarki alkur'ani ta yadda addinin musulunci baya yin zalunci ta hanyar yi wa gaba ɗaya waɗanda ke faɗa da shi cinikin goro idan akwai mutanen kirki Allah yakan ware musulunci yakan ware alkur'ani yakan ware a yabi waɗanda suka cancanci yabo waɗanda kuma suka cancanci a kyare su sai a kyare su a hantare su wannan ayar Allah cewa yayi wa min ahlil kitabi kuma akwai daga cikin ahalul kitabi ai al-yahudu wan nasara akwai wata tawaga akwai wata jama'a kaga kamar yadda Allah ya ce wadda fa'ifatun min ahlil kitabi fa'ifatun min ahlil kitabi nan ma min ahlil kitabi wasu daga ciki ba duka ba an fahimta ai fa'ifatan min ahlil kitabi al-yahud wan nasara wasu daga cikin su man in ta'amanhu bi dina bi qintarin akwai daga cikin ahlul kitabi wanda idan ka bashi amanar qintar dukiya mai tarin yawa almalul kasir ka bashi dukiya mai yawa ka bashi amana yu'addihi ilaika zai idar da wannan amanar ya zuwa gare ka zai mayar maka da ita ba zai cuce ka ba kaga wasu daga cikin ahlul kitabi kenan wa minhum haka daga cikin ahlul kitabi akwai man in ta'amanhu bi dinarin wanda idan ka amintu da shi da dinari guda la yu'addihi ilaika ba zai dawo maka da wannan dinare ba ba zai idar da amanar da ka bashi ta wannan dinare ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ka tsayu akan shi kayi da gaske sannan zai ɗauko dinaran ka ya baka mun fahimta illa ma dumta alayhi qa'ima sai ka yi tsayayya akan shi sai ka nace mishi sai ka bibiye shi don ya dawo maka da abin da ka bashi amana sannan ya dawo maka da kyar shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bi annahum hakan da ta sa waɗannan ahalul kitabi waɗanda idan ka ba da ajiyar dinari a gurin shi da kyar za su dawo maka da shi Allah ya ce zalika sun yi haka ne bi annahum qalu saboda su suka faɗi da bakunan su kuma su suka faɗi suka aƙidantu da abin da bakunan su ke faɗi suka aƙidantu da shi suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun don mun ci dukiyar larabawa don mun ci dukiyar waɗanda ba yahudawa ba don mun ci dukiyar waɗanda ba ahalul kitabi ba to ba mu da wani laifi Allah ma ba zai kama mu ba mana sun halitta ma kansu cin dukiyar duk wani wanda ba ahlul kitabi ba laisa alaina fil ummiyina sabil ummiyina anan sune larabawa amma abinda ake nufi shine dukkanin wanda ba shi akan addinin su na yahudanci ko addinin su na kiristanci to sun halatta wa kansu cin dukiyar shi kuma suna ganin har a lahira Allah ba zai tambaye su ba ma'ana dukiyar shi halar ce su ci ina fata mun fahimta laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna kuma haka suke kiran ƙarya akan Allah suke danganta ƙarya akan Allah su ce ai haka Allah ya faɗi a cikin littafin shi cewa idan sun ci dukiyar wanda ba ahlul kitabi ba to babu wani laifi a kansu idan sun danne idan sun rike to babu laifi a kansu sun ci halal haka suke kiran ƙarya suna faɗi ga Allah wahum ya alamuna da gangan suna sane da cewa ƙarya ne wannan ayar za mu zo mu tattauna ta a gobe insha Allah ta'ala amma ayar tana ɗauke da bayani ne game da karkasuwar ahalul kitabi sannan ayar tana ɗauke da wasu matsaloli na fiqhu waɗanda in Allah ya kai mu gobe insha Allahu ta'ala za mu tattauna wasu daga cikinsu za ku zo ku ji cewa idan har ya zama wanda in aka bashi amanar dukiya mai yawa zai iya ɗauka ya bayar ya idar da wannan amanar to min babu aula idan dukiyar da aka bashi kaɗan ce zai iya idar da amanar ta kenan yadda ya iya idar da amanar dukiya mai yawa to zai iya idar da amanar dukiya wacce take kaɗan an gane wanda kuwa aka amintu aka bashi dinare guda kaga dukiya 'yar kaɗan sai ya ci amanar ya danne ya rike ya ki idar da amanar to min babu aula in aka bashi dukiya mai yawa ya ci amana kenan to za mu zo mu ji shin wannan ayar kenan tana nuni akan yahudu mutanen kirki ne tunda a cikinsu gashi wasu suna iya idar da amana idan e to kenan wannan ayar tana nuni akan yahudu adilai ne a iya karban addini a amintu da su a ja su a jika duk abin da suka kawo a rufe ido a karba duka al'imamul qurtubi a gobe in Allah maɗaukakin sarki ya so zai tattauna mana waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala sannan za mu zo mu ji daga ƙarke falalar rukon amana da kuma yadda za a ɗauke amana da kuma na daga alamomin tashin alkiyama ɗauke amana a cikin zukatar ɗan adam allah maɗaukakin sarki ka samu dace nan da ya kamata mu kwana insha allahu ta'ala sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu a gobe sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka tsaya ina fatan allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai allah ka ba mu lada abubuwan da suka faɗo a bakunanmu na kure da tuntuɓan harshe da ƙarancin ilimi Allah ka yafe mana Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu ka gafarta wa malamanmu rayayyu daga cikinsu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka gafarta wa malam albani ka gafarta wa matar shi da mahaifiyar shi ɗan shi Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka gafarta wa malamai na sunna ka saka musu da alkhairi ƴaƴa da ɗalibai da makarantu da malam albani ya bari Allah ka sanya musu albarka da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu